بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana mai albarka maricin alhamis 21 ga watan bulƙada shekara ta 1945 wata ta daidai da ranar 28 yammacin laraba 21 ga watan bulƙada shekara ta 1445 wanda ya yi da 29 ga watan mai 2024 a daidai wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafi na mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam yake bice domin yayi bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa an ba manta ba muna babin magana kan wato kafirci da wasu daga cikin hukunce-hukunce da ahalin suna suke da shi a wannan babu mana ya ce wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ما ليس وأنه لا يكفر أحد بذنب daga cikin abin da ahalin suna suka yi ijma'i kuma suka yi imani da shi shine wani ba zai baya kafirta idan da dukkan zunubai sai dai galibin zunubai idan yayi suna tauye mushi imani wasu daga ci kaɗan ne suke sa shirka musulunci min ahlul qibla mutakar yana kallon gabas yana yin sallah wa anna shuhada kuma wato shahidai ahya'un inda rabbihim su da rayu ne wajen ubangijin su yurzaquna Allah ta'ala zai dinga azurta su a can wa arwaha ahli sa'ada kuma rayukan waɗanda suke yan aljanna wanda suke sirri mata da wato aikin alheri baqiyatun za su wanzu na'imatun kuma za Allah zai daga musu ni'ima ila yau yi ba'akun har zuwa nan da za a tashe su da kabarin su wa arwaha ahli shaqawa rayuka na yan wuta kuma mu'azzabatun za a yi musu azaba ila yau midin har zuwa ranar sakamako wa annal mu'mini kuma mu'minai yuftanuna za a fitine su fi kuburihim a cikin kabarinsu wa yus'aluna sannan kuma za a tambaye su za a tambaye su abubuwa guda uku su bada amsa tabbata Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah a wata sati muna nan akan wannan gabata wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi min ahli al-qibla inda ba da ya kulla babi a ya kulla wato magana akan wasu mas'aloli da aka saba da fantararru wanda suke kafinta musulmi baki daya suna kafinta musulmi da wani laifi kawai da ya yi kabira daga cin kaba'ir wasu kuma musulmi zai zo ya kafirci yin ya wani abu da yake warware mishi kalmar shahada amma kawai sai yana nan daren dan imanin sana nan duk wani ba a gina shi da ahalus sunna ba malam shine ana yake musu radi wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli sunna min yi magana akan waɗannan aqidu na khawarij da mu'tazila da kuma murji'a da waɗanda suka wato bi tabarkin su har a wannan zamani a daidai wannan ƙasa ta mu ma mun tsinci kanmu a mun tsinci kanmu a wani hali shekarun baya wanda suka ɗauki wannan manhaji suka rin kafuta wasu daga cikin al'ummar musulmi a kuma suka ce za su ɗauki mataki na jihadi ko abin da ya kama da wannan to wannan ya daga cikin wato shuka-shukai na kawaris wanda wajibi ne ga duk wani mai wa'azi yayin da ya zo irin wannan gaba to ya bayani shi saboda nasiha ga Allah nasiha ga manzon shi nasiha ga kuma wato musulmi baki daya a ga ya saboda kunni in kunni ya ji gonga jiki ya tsira in dai mutum ya ce sunna yake son ya fito ya tsaya je ya kaka da kunni sai a ga mishi me sunna ba kawai haka nan ya je ya kuka saka nisa ya shata waje shi ya shata gari ya ce daga nan garin nan ne ba gari na musulunci garin da ba wannan garin ba na gari na kafirci wannan ba idan ake haka a malamin malamin ahlus sunna ba haka suka yi ba mun yi magana a wata sati akan wannan aya da aka dade ana ta tattaunawa amma lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun humul humul zalimun humul fasiqun akan waɗannan ayoyi guda uku wasu suka gina kafuta al'umma musulmi baki daya a dai kasar Najeriya ko da sunan demokradiyya ko da sunan ana bauta ma constitution ɗan da suke faɗa ana bauta ma lagu ko kuma da sunan ana zuwa ana kan da wasu abubuwa wanda su a daidai mai da sunan kafirci ne kamar kafin ko aure ne kama da wannan to a ƙarƙashin wannan shine wato aka samu wasu fito suka ce za su yi jihadi suka fitar da kuma da yawa daga cikin musulmai suka ce su ba su ba musulmai ne ba shugabanni da wanda ake shugabanta suka ce duk ba musulmai ne ba suka kuma wato duk tafarki na khawarij tafarki na wato kamuta al'umma musulmi dama wanda aka sassa da wannan akida ta sunna khawarijawa to duk wanda ya dauka wannan akida a cikin yanzu a wannan zamani to shi ma yanzu ya yi kaso da yan bid'a a cikin bid'arsa wannan abin da ya zo da shi bid'a ya zo da shi sun yi ma wato musulmai a Najeriya kudin goro suka ce musu da musulunci wato dalilai ɗaya biyu ko ka ce ma duka biyu ko dai zama wato abin da ya faru shine jahilci ba a fahimci waɗannan nasoshi na shari'a ba shi kuma shari'a ba a yi ta lagaraje ba a yi ta mai suciya na so a kusa ba a shi addini nan ana tsayawa ne a ilimi a fahimta ba ka zuwa sanar kawai ka jima kana karanta da wani islamiyya kana karanta da yara kawai a waye waye waye da sauransu kawai ka zo ka kawo wani fitawa nazila fitawa da zai tafi al'umma duka kai kuma ba ka san komai a wani harkar ba kuma kace za a tsaya saurara maka ba wanda zai tsaya saurara maka saboda malamai sun yi bayani in abinda ake bukata kawai ka zo ka shi din kaya cikin ka ka baka gane ka fahimta ka karanta don baka fahimta ba kuma dan me zaka zo abinda kake yi da sunan shi jahilci sannan kuma sunan shi mummunan manufa wannan kuma duk dan adam yayin da ya samu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu to za a samu wato nasara ba Allah ta lafiya cewa ina arzul amal ta ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna ayahmilaha wa ashfaqna minha wa hawala al insan innahu kana zaluman jahula al-zulmu da al-jahl wato dan adam ne yana da al-zulmu zalunci shine mummunan manufa dama ta wata ila yana sai kawo mu musulunci wani tarraki ne sai ya dauke wannan wani kusa biyu wanda za su kawo musulunci cikas a kasa ko kuma dama ma kuma yana jahilci ko kuma a ciki a samu mai jahilcin wasu kuma a samu kuma masu zuciya sun haɗe a sai ya zama an sami wannan wato mummunan musufan nan guda biyu ta jahilci da kuma bata shi aka ce aljahalu shine wato rashin ilimi za ka ce al-zulmu shine wato bin san zuciya kuma an gaya maka cewa wannan kafarki ba daidai bane amma kuma mutum zai iya dage ya kafuta musulmi ya kafuta kuma wato sauran ya ayyuhan nasu in ma ka ce shugabannin musulmai zuwa wajen kafirai ne ya ayyuhan nasu ne suka yi duk mu jama'a da muke san mai musulunci duka yanzu kowa gashi da an ja sallah ya zo ya sallah ka ce turuwa musulmi bane me kake son yi kuma babban shaidan musulunci shine sallar ka kai ba ka ce ki ba musulmi ne me kake son yi kaga wannan ya daga cikin wannan ranar da kada da aka samu kai a wannan kasa wata ila da can an an kyauta zato amma yanzu bayan abu ya riga ya bayyana to ba magana wani magana a cikin ake fita wani zato in ma akwai wanda ya shiga a kaikaice to dai da yawa daga cikin wata jagore da us a wannan babu wato ba ba su da wato kyakkyawan nufi a wannan abin da suka zo da shi saboda wato ba ka shiga cikin sha'anin addinin musulunci kawo fatawa kawai kawai ka kawo kayan baya kai baka fahimce ta ba babu yadda za a yi ni yanzu a samu fitawa nazila don kawai ina da katar da kuri sati yanzu katar da ku mukaddima ta malam mai risala a kawo wata fitawa ta nazila nazila shine wata fitawa sabuwa da tana bukatar sai an zauna an yi cin tukuna malamai sun bada fitawa ta fitawa ce za ta shafi kowa da kowa a gari ko a kasa kuma ni mutum ɗaya a samu shi yake ba da wannan fitawar kuma shi kaɗai ya yanke hukunci ya ce shi ne hamilu mu'min ya shata gari sai ko garin shi zama ya zama wato nan ne balgar islam inda ba na ba zama balgar kufri ba balala kuma ya ce kuma za a saurara mushi duk malaman duniya sun matakar yari ya waya fi ya tawalu waya fi fahimta waya fi wato kaifin imani da zai ce shi kaɗai ya fahimci wannan shi sa imamu abu ke cewa iyaka an ta kula kaulan laisa laka fiha salaf laisa laka fihi salaf ina wato na hana ka faɗi wani magana da baka da magabaci a baya shi addinin nan haka yake a riba yake da na farko da na ƙarshe kana kirkirarwa to shi kenan an shiga babu bid'a ya kamata a kula kwarai da gaske dalilai da kusan a wancan lokaci aka rika faɗa game da maganar kafirta wannan dalilai ne ɗaya daga cikin guda uku za mu bi ɗaya daga ciki mu amsa wasu daga ciki za mu amsa wasu daga ciki ba zai yi a ce za a fayyasa magana sosai ba amma dai a babin nasiha ba zai yi a ce mu wuce wannan gaban ba ba zai wa cewa annahu la yakuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla ba kuma a mu zo mu samu kanmu a irin wannan matsala kuma a ce mu wuce ta kawai mu rola kiran kawai ba mu ba mu ga komi ba wannan dole mu yi majuna nasiha addinin musulunci addini na nasiha a daga cikin wato babban dalilai da suke kawowa shine wato inda inda in zaka rayu a wata wata ƙasa wacce take ba ta wato hukunci da shari'a musulunci in za ku tuna ai lokacin na tuna tuna ne aka fara samun wannan aikin wannan rigimu din lokacin da aka fara cewa za a yi wannan shari'a musulunci da rima yayi da sauransu da sauransu wasu yan boko suka daga ta da kayan baya wasu gwamnati suka dinga kayan da kayan baya ba za su yi ba daga baya dai al'umma da wata tabbata tana bukatar ke shari'a to wanda musulmi shi ne na kishin addini wasu daga cikin abubuwa kuma suka ga faruwa wanda ba ina son shiga a filafilai abu ya faru bane amma dai babban ginshiki da aka gina wannan tafiya a kaita shine wato duk garin da ba ta hukunci da shari'a musulunci to yanzu wannan gari ta zama kafar gari wanda shine hukuncin farko kuma na faɗa muku cewa a wanda ya fara irin wannan maganganu shine wannan jagoran ikhwanul muslim da ke masa sai da koko shi a rubuce shi wani ba wai shi ya fito ne haka ya ce shi ma zai a shi a rubuce ne yayi ya bar wasu daga cikin ra'ayoyinsa wataƙila kuma a lokacin ma akwai wasu factors wasu awamil da suka taimaka an cuce shi an zage shi a gaban shi an zagi Allah a gaban shi an ce zai kira Allah ya kare mushi to haka shi yana da dama da dan dalilai kamar shi kansa da ya fito shi ne ya fito fara cewa a wato akwai al'umma jahiliya jahilar al'umma jahiliya wato abin da ke kira jahiliya shine wanda ke inda ba a shari'a musulunci da ba a shari'a musulunci ba na al'umma ta yarda su zan ba musulmi ba da su da su wanda ake shugabanta baki da dole a hijira shi ya fara yada wannan abin abin kasa shi sai da su to sai aka samu wasu matasa sun dauki wannan ra'ayi suka ci gaba da dauka suka mata dasa abin da ya flashi suka tafiya sun dauke makamai sun yi waye sun ji jihadi sun hawo sun shiga cikin gorosu suna ta almufun ta da sauran to kaga wannan shine abin da ya faru to kuma shi ma tun a lokacin har ma rasuwan shi da kadan an yi ta musu raddi akan wannan malamin su kyale shi ba dan ka san shi addinin musulunci ba a tsayawa a kyale wani wanda ya kawo lalacewa addini mu yanzu a an kawo a ce ba za a shi a rufa mutum ba ya za a yi ba zai a ce wani zai zo ba shi addini ko a da shi ba kamar da malama kuma aka ce yake faɗi ke yawan bani a ce wani a ce ba shi shariki ne shi da shariki sai kuma bani ya shi addini kakansa sai a kyale shi dan mutum ya ce shi addini ke sanya kuma ustazu ne ya zo da gemunsa da komai ya rike da wando sai kuma abin shi lata shi ba za a bari ba da saboda haka su a wajen su duk wanda yake hukunci ba da shari'a musulunci ba to kai wannan ya dole ta zama kafar daula kuma masu rayuwa a wannan gurin su masu zama kafirai saboda wannan shine asalin aqidar sai da kudu kuma an mushi rabi da yawa shi yana kira su wato umma ce jahila jahila al'umma wacce take da koma kaman al'asrul jahili lokacin kan zo manzo Allah haka ne ya ya musu kudi goro da wasu daga cikin addu'at na India da sauransu daga cikin wato dalilan da suke cewa kuma wato an kafinta din shine wato a duka amfani da constitution wai a dagutu ne wannan duk wanda yake da amfani da constitution kada ka dagutu ne Allah ta'ala kuma ya riga ya yi umarni a kafin cewa dagutu alam ta illati la utu nasiban min alkitabi yu'minu bil jibti wa tagut haka an ce a dagutu kada ka zaje akan ta mai irin wannan an fara alam ta illati la yazrumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bihi suka ce ai wannan kaga an ce wa qad umiru an yakfuru bi da gudu shine wani abin da ba ba dukan Allah ba dukan manzo Allah shi kenan duk wanda ya ga kafin to haka za haka za in haka za a rika fasar Qur'ani ina za a ji labari ba kai labari ba ai kowa zai dauke sami san zuciyarsa shi yasa a daga cikin abin da muke da bambance kanmu mu ahlus sunna shine yayin da kai zaka fasara Qur'ani zaka fasara ne amma an gace maka ba ta kuma amma an gace sahabbai ba kai a fahimtar ka ba fahimtar ka kai wato zamani yayi nisa wasu nasoshin ma kai yanzu a yadda kake amfani da su a larabcin ka ba shine a larabcin wancan lokacin ba kana bukatar sahabbai su maka bayani kana bukatar malamai da suka sunna su maka bayani to ga wannan shi dalili na biyu constitution dalili na uku da suke kawowa shine wato magan wannan kuma shi ya bukanta wannan guda biyu sune asalin dalilan wannan rigima da aka rika yi a mashigar baya rigimar cewa ba a yi dokar musulunci shari'a musulunci sannan kuma ana cewa kuma mai dokar kasa ta ce ai muna faɗa kuma akwai lauya akwai waye akwai waye da sauransu wannan shine asalin dalilin da ya kawo wannan rigingimin aka hafuta mutane sai ya magana cewa kuma a duk wanda zai samu wani wata wayewa kai ko je ya karatu akan tsari na turawa da suka kawo mana wani tsari ne kamar da kuka sani akwai abin abin kirki akwai abin banza a ciki akwai abin an hada wato abubuwa da yawa a ciki akwai na kyau akwai na wanda ba mai kyau ba wanda duk wani wanda yake a bai ma karatun addini ba shi da kanshi zaka ya zana cewa ba a cikin abin da ake karanta mana a cikin a makaranta a curriculum din mu akwai kaza akwai kaza akwai kaza wato mu ma kanmu mun gane akwai kafirci a ciki akwai abin da ba musulunci ba to amma tare da haka suke cewa kuma duk wanda ya she yake karatu a kan wannan manhaji kan wannan irin curriculum din nan wannan tsari system of education din wannan to wannan zai zama wato yana kai kashi zuwa ga halaka ne kuma wato yana ƙara kamar haɓaka waɗannan theories ɗin ne da ake cewa na kafirci ne kamar theory of evolution nazariya ta tsawon wanda shi shas dawo ya kawo da ire-iren wannan abubuwa da su masu masu wato ilimin historian suke faɗa suna cewa asalin ɗan adam ba suna kore wato a cewa annabi adam ba shi ne asalin baban ɗan adam ba shi da hawa a nan akwai wasu mutane da lokacin aka samu evolution suka dinga rikidewa suna da kwalli sosai suna da karfi da sauransu daga nan kuma suka aka za samu yadda muke a yanzu kaga wannan bai fi kowa da kowa ya da ba daidai ba kowa ya da ba daidai ba kuma a cikin biology mu da sauran littattafan da ake muke ganin wannan malamai na tabbatar ba a yin kasa a wuya wajen a nuna maka cewa na ba daidai ba abin da ke akwai shi ne a duk inda akwai musulunci sai a tabbatar wannan an yi islamization of knowledge kamar yadda malaysia suka yi sai a sirka shi a musulunci da ilimin inda kuma babu kuma za a tsaya ne a duba yanayi kuma kama tare da aka suka ce wato wannan wannan shi ma bai halatta ba kuma shiga wannan tsari a irin wannan yanayi shi kashi wato kafirci ba ba sa yin kungoro amma daga baya wasu suna yin kungoro a wannan mun kullura wannan dalilin shi ne karamin dalili amma kuma shi ya zama ya fi shahara har ana kiran irin masu wannan ra'ayi da sunan kikatun ko abin da ya kama da wannan to zan ba da wato amsa a takaice kwarai da gaske sai saboda babin nasiha wato kar yanzu dole idan aka zo wannan babi magabata abin da suke yi in aka samu wata bid'a ta ja musulmai tarnaki da wato wani kayan baya to da an zo kan wannan gabar sai an sai an gaya ma kowa eh saboda haka zamu ko a san wani za ka malamai suna cewa muna ganin halaccin shafa akan kufi kai sai ka zamanin wannan ba sa sun fi me ya kawo ta an yi wata bid'a ce a baya kai baka sani ba don haka wata kila mu yanzu da zamu zo mu karanta aqidan mu ta ahli sunna sabuwa sabuwar edition ka ji mun ce wai mu ma muna ganin halaccin kafin mu za mu faɗa wannan saboda aqida ce aqida mu ce wannan abu fahimtar mu shine wanda ya wannan hukunci ba hukunci ne na malanta ba hukunci ne kawai ta azifa emotion ɗinsa tsaba ra'ayinsa ne tsaba ya kawo ba wai ba wai ilimi ba ba ilimi ya yi ja mushi ya yi can wani kuma kwarai da gaske a yau ba kuma wai saboda an taɓa yan boko ne yanzu na tashi na a ina magana ina son magana game da addini ne wannan magana ce ta addini ba magana ce ta yan boko ba sauran muke wato mai yan boko da rabi a wurin nan da jin majalisar mu an sha ji muna ba kuma yan boko ne abokan mu ne tare muke da su wala ka ba zai a ce a saboda boko muke wannan magana ba a wato amsa a nan shine wato na farko magana da suke faɗa cewa dukkan da baya hukunci da musulunci to wannan al'umma ta zama wato kafara al'umma ta yi rida wannan magana duk wanda ya faɗa haka to to yayi ba wato addinin musulunci shi da addinin musulunci ba haka yake ba wato ina abin da nake magana shine yi hukunci akan su al'umman wannan wajen saboda kawai shugaban su baya hukunci da shari'a musulunci in ce ko su zama kafirai to duk wanda ya yi irin wannan hukuncin to ba ya dauko shi ne a Qur'ani sunna ba yanzu ya dauko ne kawai da kawai ko dai kishin sa ko taratsin sa ko kuma namun mudan wani amma dai ba wai dan gajiya da ko wannan abu a ilimi ba saboda wato idan aka samu musulmai ko da shugabanni ba sa yin amfani da dokar musulunci amma aka samu al'ummar musulmai to mu a wajen mu wannan al'umma sun al'umma ta musulma musulmar al'umma cewa sun samu kan suna rayuwa karkashin wani jagora mu ko irin wannan ko ma kafiri wannan wata magana ce daban yanzu saboda Allah yanzu shekarun baya ba an samu wanda ba musulmi ne rinka jagorancin kasar nan shi ke sai kuma a ce wai mu wazo kafare saboda jagoran mu ko kafiri ne saka wani dan hukunci da bare da gaske wato zai zai za ka fitar da al'umma da yawa kuma a cikin daga musulunci kuma wato sira ta manzon Allah zai maka raddi sira ta manzon Allah zai maka raddi a akan wannan fara akan wannan fara a saboda haka wato rayuwa cikin tsari na ko demokradiyya ko gurguzu socialism ko communism da ake faɗa duk wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa kamar haka idan ya zama musulmai sun rayu da ba ƙasar su bace wajen zuwa suka yi aka ba su mafaka suke rayuwa kuma aka musu wato aka aka musu wato gara na bakwanta gara mai kyan gaske to wannan abin da suke wajibi a wajen su shine tunda ba a yake su ba ba taba su ba ba tsikare su ba su ma sun sakan kama wannan wa'ana wanda suka musu aiki alherin da alheri irinsa ko abin da ya fi shi ba wato idan za mu zama zama ne na mutunci tsakanin mu zama wato na wato alisan barka amma dai akwai nasiha kuma za a yi bariya sosai a san kowa da addininsa kowa ya san gidansu kana cewa za a wani garwaye a cewa kasa dai al'umma daya a ai shi da dai addini ya riga ya raba mu magana ya kare amma dai a duniyance za mu zauna da juna kuma ba za mu yi wato rigima da su ba sannan kuma idan za mu ta kokari inda za mu rayu kan ce za mu rayu mu barbazo a mu tsaya wajen mu wanda za mu yi karfi idan mun samu dama wani ya je ya kaba wata daula ta musulunci sai mu hijira mu suna dai mu wuce in kuma mu samu ba shi kina mu cigaba da rayuwa a matsayin single unit single entity za mu rayu wato mu rayu a matsayin wato al'umma daya saboda kar mutum ɗaya je ya balle a hana shi addinin baki daya amma idan muka ɗaya zauna sosai kaga za mu iya zuwa mu haɗa baki sosai mu haɗa kanmu mu je mu nemi wasu abubuwan da muke ganin ba a bamu ba to duk ƙasa da wanda suke wato sun sun wato karɓi bakwacin musulmai kuma an ba su yancin addini su suna yi ko da dai casa'in ne cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari ba a gobe su ba to wajibi su ma su zauna da mutane lafiya a wannan waje kuma na rayuwa da suke ba rayuwa ta kafirci ba hujja akan wannan shi ne tun lokacin manzo Allah abin da fara faruwa kenan manzo Allah shi ne ya aika wato wasu daga cikin musulmai habasha habasha musulmai ne ba musulmai ne ba kirista ne amma maza Allah ga shi abinda ke cewa inna biha malikan la yuzlamu an-nasu inda inna biha malikan la yuzlamu an-nasu inda a can habasha akwai wani sarki musulmi wanda ba a zalunta kowa a wajensa maza Allah ya ce to ku dinga za mu adalci a wurin
kamar shugabancin ke wani shi da shi ba musulmi ba ne yake jagoranta kasar kudu a wannan fasawar ta ce na tana nufin wa'anda suke can su ma sun ko kawai su balle su sauke shi a yi juyin juya hali a kawo musulmi su a fita wasu ke nasu tun ɗaya su yake har da zuwa yau kasar kudu ya rayuwa ya sananne ne kwarai da gaske saboda haka kaga matsala sai tura waɗannan wato habai na shi habasha yake cewa a can akwai wani sarki mai adalci ba a zalunta kowa a wajensa ka duba ka gani ba musulmi ne amma matsala ke yaban shi a lokacin na tashi daga baya musulunta amma dai ba musulmi bane a lokacin aka tafi daga cikin wanda suka yi hijira din akwai manyan manyan asabi da al'awwal daga cikin akwai Uthman bin Affan daga cikin sirri maza da akwai shi akwai Abdullahi bin Mas'ud akwai shi akwai sahabbai da yawa akwai mata ma kaga ba musulunci kuro da kyau gani duk wanda musulunci ba zai baka yashi kawura ba to shi haka nan kawai babu dalili ba zai dauko ka saka shugaba shugaban kasan shi ba wannan wannan ga maka magana inda ake musulunci kenan yanzu ba ina magana wai waƙin Najeriya bane a'a wato musulunci na da wani abu da yake duka in dai ba zai dauka yashi ya baka ba wato in ya baka yashi ka aura ka kai kane shugabanta to in dai ba zai bi hanta ba addinin shi ya hana shi to kuma shi yana kyakkyamu kuma ka zama shugaban shi saboda ai duk zaman matan shi kuma dai sai abin da yayi da mu ba dai sai ya sama saboda haka wannan shine to ga haka tare da haka bazala ya yaddan matan suka tafi wannan garin wannan mutum saboda me saboda maslaha da yake ganin ma al'umma kaga wannan ba musulmi bane amma tare da haka suka je daga baya Uthman bin Affan suka dawo da shi da Abdullahi dan Mas'ud da wuri amma an bar wasu wasu ba su dawo ba har sai shekara ta wajen bakwai amu haibar daga ciki akwai dan uwan manzo Allah kansa Ja'far ibn Abi Talib yayin Ali ibn Abi Talib sai amu haibar ya kuma dawo daga ciki akwai wacce daga baya ta zama ummul mu'mina a can ba kaga maza Allah to har ma ya aika wacce daga baya ta zama matarsa najashin ba shi ba da gudunmawa wajen sadaki kada ka wannan ya kamata a rika fahimta addinin musulunci ba ka fahimta shi kawai ka kada nasi ba ka sai ka duka duba hadith sunna kuma ka duba sira na magabata sira tun daga manzo Allah tukuna sai kula fa'u rashidun din sa kaga mai ya ake suke dan baka wadannan abubuwan ne kai maka ka fita kana fita kai bid'a ba magana kana wani dila wani dila wannan nan ba shi ne ba yanzu ake magana ba ka dan baka ko baka dan baka ba baka dan baka ba kai bid'a akan eh saboda kaga wannan shine wato a abin da ya faru matakin farko muka ce idan sun zama al'ummar sun karɓi mu hannun biyu kuma suka ba mu mafaka muka zauna muna komi namu lafiya ne wanda lafiya don za mu zauna da su kuma ba za mu fada da su ba kuma ba za mu je mu takare su ba ba za mu je mu musu wani abin da zai zama wato kishiyar wato mutunci ba ne mu ba ma ha'inci ba a ha'inci a jirin musulunci a jirin musulunci ba ya ha'inci bayan kai an gama baka kawai shi kenan ka zo kana cewa ka samu karfi ne ka je ka tsira wancan a kaga musulmai ma ana suna samun manzo Allah aka ce farko ma a dalilin dawo su Uthman bin Affan su Ibn Mas'ud labari suka ji a shekara ta biyar cewa ga Qurayshawa ta duka ta musulunta sai suka dawo suna tsammanin cewa yanzu musulunci ya samu karfi an gaba haka bane amma daga baya sun ƙara jin labarin matsala ya je Madina sai suka koma kaga wato za mu je mu zauna garin kafirai sun ba mu wato gara mai kyau lokacin da aka samu gayyar musulmai shi ke sai mu matsa shi kenan to me me ya kawo kafirci a wurin nan shi mai shari'a shi ne ya fara yin wannan duka in kai shi in ji bai sani ba a kaga anan wato a ai ba zai yi su ba su mai kallafa ma suna jashi su yi hukunci da hukuncin musulunci ba kuma labudda tun da dai ba za su rayu su kadai ba za su kulla alaka da suna kasuwanci za su kulla alaka da suna wasu abubuwa da rayuwa ba zai yi wasu da wannan abubuwa labudda watakila a samu wasu yan ribar ba a ciki wasu wasu wato abin da ke haramun a ciki wasu alaƙoƙi na haramun amma manzo Allah bai ce musu kar su wannan abubuwan ba saboda wannan wata maslaha ce ta kawo a lokacin wannan shi ne abin da wato musulunci abin da ake bukata ka je ka duba wato nassi ko sira ta manzo Allah ka ga yaya dan baka kuma wannan wato idan ka ce waɗannan masu sahabbai ne duk da wannan ma hujja ne hujja ne a wajen malamai in wani malami ne san addini wannan hujja ne a wajensa to amma in qur'ani ne ma kai tsaye je ka duba kisan annabi yusuf yusuf ibn yaqub alayhi salam annabi yusuf ya bar gidan mahaifinsa tun yana yaro da ya bar gidan mahaifinsa tun yana yaro da ya tafi ya je ya ya karasa girman sa ne a wani gari da ba na musulmi ba da ya je a garin da ba na musulmi ba suna hukunci hukunci da ba na musulunci ba har ma wato ya tsinci kanci karkashin bauta na wani azizu wanda yake abubuwa da suka rika faruwa wanda inda ta zamu sani shi ba haka yake so ba har daga baya ya roƙi Allah Allah ta'ala shi rabbi sittu ahabbu ilayya shi dai prof ya fi masa amma ka duba ga yadda annabin Allah ya haƙura a lokacin yana siddiqin sa siddiq ya shi wato siddiq ne a lokacin daga baya kuma ya zama rasulan siddiq rasulan siddiq rasulan nabiyyan daga baya ya zama annabi amma tare da haka yana kan addinin babansa annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaqub amma tare da kaga a nan ya je rayu ya rayu da wato waɗanda su jahiliya ma suke suna bautan wasu Allah ne allolin nasu ma da yawa da su waɗannan suna jashi kaga su Allah ɗaya suke bauta ba illa iyaka dai suna kawo suna dangana ma ubangiji da kasa sai yana da da ko yana da da ko abin da ya kama da wannan amma shi annabi Yusuf labarin da Allah ta'ala ya bamu nashi yana ya rayu da inda su suke bautan wani Allah ta'ala ba ma kuma wato abin da suke sassakawa ba a suna da yawa kin dawa ne abin da suke bauta da yawa suna bautan wani Allah ta'ala amma tare da haka wato yaje ya rayu a irin wannan gari kuma wato ya ta kokari a wajen ka lura in ka je karwa kisa Annabi Yusuf baki da soke Yusuf za ka gani ba a ba mu labarin wato dauki ba dadi da ya samu da mutanen shi na wannan lokacin ba saboda galibin wato soke Yusuf tana ba mu labarin lokacin da manzo Allah yake siddiqin sa ne ba amma ba shi annabta ba tukuna ya dauki ba dadi da ya samu da al'umma saboda haka za ka gani kawai sai dai ya musu wato ya musu da'awa da'awa ta nasiha ta mai nasiha amma ba a ba mu Qur'ani kakan ba inda aka ba mu da a sai sautin Yusuf ba a ba mu labarin dauki ba da yayi da kafaran lokacin sa ba sai daga baya can kashe kashe a can sautu mansura ne laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati hatta idha halaka surah ghafir la surah ghafir la surah ghafir to anan ne kawai Allah ta'ala ya ga mana wato asalin me ya faru cewa daga baya shewa bayan Allah ya aiko shi an yi rigima amma kafin nan kawai tsakanin zama lafiya aka rika yi kuma kaga shi ma babu yadda za a kace wai a ya rayu da su be wato a doka na musulunci kai zalla dole wasu abubuwa su yi ba na musulunci ba amma tare da haka kar ku manta ba ma wai ya tsaya kawai ya rayu a cikin wannan yanayi ba ya je ya ce su bashi aiki ya yi aiki karkashin daula wadda ba ta kafira duk ba kashi ake wannan magana ba a ce wani ya zama lauya ya zama kafiri wani ya zama kaza ya zama kaza ya biya ya ga sirke din shi wai ba zai ba kafirai aiki ba annabi yusuf annabin Allah ne kai ka shi ne ya je ya yi aiki karkashin wanda ke daula kafira kafiran ma bautan gumaka bautan wato ababen bauta suke ba da ba biyu ba ba daga ciki kuma a sannan kuma daga baya sai ya kira ya ci gaba da rayuwa a wurin bai tashi ba daga baya ma maimakon ya ce da tashi ne inda zai bauta ma Allah shi Allah shi kadai sai ma ya kira babansa annabin Allah Yaquba da ƴan uwansa a nan aka haifi annabin Musa fa kafin mata a cikin irin wannan daula ne sannan ka ba ka yi hukunci kawai ka zo ka yi hukunci kai daya ka dukkan da wani wani nasi guda daya kan wannan nasi maulai ka humul kafin wani kasai duk na zama kafirai sauran nasu shi na kama su yanzu nan da muke faɗa ina ka basu sura ne ku ce kan Allah ya faɗi ta sofi ina ka bashi ina ka bar wannan sura a saboda haka sai bayan wato ya kira wato annabi yaqub ne sun rayu daga baya Allah ta'ala ya ya bashi annabtansa shi ne daga baya aka bata gayi har wa shi ne daga baya abubuwan da suka faru suka faru ba bai ma samu an imani da shi ba sai kaɗan daga baya aka fara hotar da mutanensa su banu isra'ilan annan musa har aka haife shi a wannan yanayi shi ne annan musa kuma shi ya zo yana sai kuma kuma da banu isra'ila zuwa wannan gari na baitul maqdis almuhim da abin da kisa a gane anan kaga anan wannan bawan Allah annabi Yusuf ya yi aiki inda yake su ba ma musulmai ne ba baki ɗaya ba ba ma kuma suna bauta ma Allah ne suna dangaro ya mishi wani shirka ba suna da wani addini wanda ke da asali a sama kaga misali in kiristoci ne akalla za mu ce Allah su ma su ce Allah sun san Allah su ma dai koyaya kuma suna da wani burbushi na sako na sama su waɗannan kintawa da ba su da komai da ya shiga da ya shiga wato can kurku cewa ya sahi bai sajida arbabu mutafarriquna khairu amillahu alwahidul qahhar ya ce a nan kaga wannan da'awa ke yana da'awa musu da'awa ke musu ba wai sau a mashi na annabi bane abin da ya sa gane ba annabi bane bayan wannan mutum wannan mutum ya fito ai daga baya bai ƙara kiran shi sunan annabi ba siddiqi ya ƙara kiran shi saboda a lokacin yana siddiqi ne saboda ya a nan wurin ya rika kiran su yana cewa su su bauta ma Allah ta'ala shi kare ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin lakum illa lillah kaga wannan shine abin da yake magana cewa abin da kuke bauta kawai wasu sunaye ne kuka sa maka to shine yake faɗa musu cewa shi ya riga ya bar wato millan wato kafirai ina magana su waɗannan mutane ya bar millan kafirai addinin kafirai shi ya bi millan annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaquba Allah ta'ala ya ba su umarni cewa kasi masu shirka saboda shi ba zai shirka ba shi ne yake musu wa'azi wa'azi yake musu alƙur to yanzu idan aka ce ka ɗauko ina ka zaka zaka zaka da wannan ya zaka da wannan nasi in ka ce duk wanda yake rayuwa a garin da yake ba musulunci suke ba ko kuma kafirai da ke shugabanci su zama kafirai ba inda zaka kai wato wannan in ka ce zaka yi wannan al'umma da yawa annabawan Allah ma kansu sai ka je ka kai su saboda tsabar gulubin ka wanda dama wannan shine gulubin khawarij shi zai yi abu ne sai daga ganin ma shi kansa su sahabban ba ma sahabban ba shi kashe manzo Allah ma zai iya cin gyaran sa ba ɗaya daga cikin yin shugaban su yake cewa yake ce mazala kai adalci ba ya fa nuna mazala cewa kai adalci to mun yi mazala kai adalci ba zai adalci daga cikin su wani ya zo ya ga sahabu sahabi Abu Barza al-Aslami yana sallah ya rika cewa kalle shi da Isra'ila yana aka kama sallah saboda gururi da shiri ta wanda babu wani wato madogara a kansa a sannan kuma daga nan akan wato ginshiki na kafirci suka rika wato tafiya su waɗannan mutane annabi yusuf su fir'auna na annabi yusuf akan ginshiki na kafirci suka rika tabbata suka rika tafiya shi ya sa ma lokacin da annabi yusuf ke sanya karfi ya karbi dan uwansa in kuka lura lokacin sai iya da a yi mushi hukunci da addinin ko da shari'a na sarkin ya ce sai dai a mushi hukunci da shari'a ta babansu shi sai bai ya ce za mu hukunci hukunci na wannan garin ba sau da hukunci na wannan garin ya riga san ba hukunci ne da na Allah da manzon shi ba amma shi yana sa a yi hukunci hukunci da annabi Ibrahim da Ishaqa da kuma annabi Yaqub babansa shine sai ka ce wato me yasa sakamakon wanda muka kama shi da wannan abu wannan laifi sai ka ce jazaohu man wujida fi rahli fa huwa jazaohu wannan shine dokar su zuwa wajen su duba gani a duk da wato abin da suka yi masa rashin kyautawa amma su suna ganin ba za su sawa ma Allah ta'ala ba wannan wani mun ga ba kuma wani abu kawai na tsaya ne anan tsakaninka da yan uwanka idan kuna samun wata yar rashin hiduwa karka ce wai mutumin ya ya bai da kirki kuma karka ce bai da kirki wai kuma tsakanin shi da Allah haka yake wato ba shiga ba fita wata kila yan da imani mai girman gaske kawai yake da ya shiga tsakanin kaga amma da haka haka da sai sallah sun kawai wa annabi Yusuf ko za su yi kaninsa ba a gabansa amma suka ce ko wanda aka samu kawai sakamakon sakamakon shudan Allah ta'ala wato abinda aka saukar musu a harshen annabi ya kuka a nan Allah ta'ala sai kitsa ma annabi Yusuf ya kira musu wato dabara da zai to shi Allah ta'ala nan yake kara jaddada mana yake cewa ma kana li akhudha akahu fi dinil malik inda wato ya bi addinin sarkin ne wanda yake karkashin shi to ba zai iya daukan wannan dan wannan sa amma saboda ya yi musu hukunci ne da hukuncin baban su shi ke sai iya daukan shi haka saboda su a hukuncin su idan wani mutum ya maka sata to shi kenan kawai za ka yi sai da karan bawanka wannan hukuncin annabi yaqub kenan haka ai haka dokar take amma hukuncin su kuma sarki na na na annabi na zamanin wato annabi Yusuf shi sai dai a cika tara ko kuma a maka wani hukunci ne amma dai ba za a ce na lakaran bawa to wani shi Allah ta'ala ke cewa ma kana da yakura hawo fi dinin malik yake babu labarin cewa a dinin wannan sarki ba zai iya dauka dan uwan shaka ba amma ubangiji ne ya kitsa mushi wannan dabara saboda ya dauki dan uwansa to kaji wannan shine abin da ya faru da annabi da annabi Yusuf banda wannan kuma a kaga dai wato ashe na yana wato karkashin hukunci ne wanda ba hukuncin Allah da manzon shi ba daga nan kuma sai kuma ya zai musu aiki da kanshi ya zai musu aiki da kanshi har yana cewa ij'alni ala khaza'in al-ard inni hakimun alim yace a bani wato zama kamar minista na na tattalin arziki da na abincin ya musu aiki kuma ana bashi ana bashi wato wannan ana bashi wato lada aladan karku mata wata kila akwai dan riba akwai zalunci akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza abubuwa da zai je haka mu yanzu a samu ciniki dan burburi da sauransu da da giya da giya da riba da a zo a ba mu albashi a haka to ba to ana ba mu ba to kaga duk wannan Allah bai haranta musu ci ba sai aka ce yata bawwa'u yata bawwa'u wato yana jin dadin sa ma a garin ba yana jin dadi a garin haka aka faɗa kaga yana jin dadi wato kaga saboda an samu tagayyurul jiha ko da an samu riba kama saboda abin an karkata mutu an karkata shi ana bashi ne ladan aikinsa ba wannan riban ba wannan shi yasa malamai ke cewa idan ko mutum ya je ya yi sata idan ya zo ya baka ya je ya sata ya je ya sata ya ce mana sanabar shi ko ake cewa in ya zo ya baka kai zaka amsa shi kenan masallaci ya amsa shi kenan lafiya lau shi ya zunubna wajensa saboda an samu ta kai jiha fuskar ta canza shi wani shi sai da aka samu wani kalmasa da ka baka ba kai tsaye aka baka ba amma dai in kaga zaka yanzu yi wannan kuma yana da kyau eh amma dai in kuma kaga kaga zaka yi aikin da abiya ka shikenan ka je ka cigaba da yi babu wani matsala kan wannan a saboda haka wannan kamar da na faɗa wannan da Annabi ya yi lokacin yana siddiqin sa yana kan kuma shari'an babansa Annabi ya haƙi Allah bai bashi annabta ba saboda abin da zai sa ka gane cewa Allah bai bashi annabta ba shi ne ce idan kuka zo da kisan inda shi wannan mutumin da ya ce zai fita wani mutum da ce zai fita bayan ya riga ya fita wani sarki ya riga ya yi ya yi wannan ya yi mafarki sai cewa yana bukatar a bashi tawilin wani mafarki ko sanin wani mafarki wa wa qala ladina jabin kuma wa dakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu yusuf ayyuha siddiq sai ce yusuf ayyuha siddiq kaga sai ce ayyuha siddiq ya kai ne gaskiya kaga anan da sai ya ce mushi ya kai annabi ko da bai da bai imani da shi ba da sai ce ya kai annabi mai da'awa amma sai ce ya kai mai gaskiya ne dan kasancewa a lokacin ba ka kamushi annabtarsa ba saboda haka haka annabi su ya ci gaba da rayuwa a cikin wannan gari suna da suna da suna hukunci hukunci ba na musulunci ba amma shi ne ya ci gaba da yin musulunci a karan kansa iya abin da ya tabbaka ya ci gaba tabbaka wani adalci abin da ba zai iya ba ya rika barin ubangiji ya kawo musu fataki bai tashi ya yi musu inkari ba sai lokacin da Allah ta'ala ya bashi ya bashi wato manzanci shi ma wannan aya ce da dai kawai an san ubashi ta mana bayani ta faɗa mana cewa ashe lokacin Allah ya bashi annabci an ƙara an samu kirkaniya wannan duk wannan soyayya da ake mashi a lokacin kafin samu annabci ne ma bayan an samu shi kenan sai suka karyata shi shi wannan mu'minu ali fir'auna shi ne tuna musu fir'auna wala qad ja'akum yusuf min qabli bil bayyinati hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula kadhalika yadullu Allah man huwa musrifun murtab ya faɗa musu cewa ai annabi shi da sai ya zama ku da wato bayyanannun hujjoji saboda ku yi imani amma ba ku yi imani ba sai da ya halaka ya mutu ya koma ga Allah sai kuka ce o Allah ta Allah ta Allah wani kila ba zai kara aiko wani ba shi kuma ga shi iko sai ya kara aiko annabi Musa to kaga wannan yana nuna maka yadda yadda annabi Musa ya rayu annabi Yusuf ya rayu a nan wannan Musa ya ci gaba da rayuwa da shi da babansa da kuma familinsa da musulmai ne kuma iyalansa sau da yanzu yayin da ka zo ka ce ka zo ka ce wajen wanda ya rayu karkashin daula wata ke ba musulma ba ko ya aiki dan me zai aiki ya yi ya zama kafin ka to yanzu ba kake barci sai ka fara malamin Allah da dukkan ka gani in zai fita in kai ka fita da shi ka kai za ka yi saura kai kuma abu da dole ya faɗa wannan magana shi ya ce adamu Allah ya haka musulunci shi da yake da tifiki kai tsaye kaga to sai ya kafa ce ba adamu kenan wanda kafa ce ba adamu kuma ya kuce sa shi ma bai saura ba yayi waje a guje kuwa saboda haka wannan akwai alwaqafa da ya kamata mu lura a wannan abu kurkin wannan akwai alwaqafa akwai abubuwan ababen lura da ya kamata mu lura na farko kaga akwai halaccin mutum ya je ya zauna a garin da ba ba musulunci suke yi ba a tsarin su saboda dalilai guda uku saboda larura kai kai kai kai na rayu dan adam ba dai ba zai ba zai ba zai ki rayuwa ba in bai samu da zai rayu ba sai gari na wanda ke ba musulmi dole ya rayu a inda a wajen amma dai zai zai ci gaba da kiyaye addinin sa ko da ko a zuciyarsa ne ko da a zuciyarsa ne ba wanda zai ce wai an zo an mishi tilas ta a zuciya to kamar ko a zuciyarka da musulunci Allah zai ba zai fita da kai na tashi alkiyama ko da zuwa suka yi haka na suka daure ka suka hana ka sallah din to kai a zuciyarka kai sallah ko ba za su ko suna maka magana kana kana amsawa amma kai sallah haka to wannan shi ba shi a larura za ka iya zama a garin da yake ba musulunci suke ba wanda larura kuma ba mai larura kuma duk wannan ba ka mashi hukunci ba to banda larura kuma sai maslaha akwai maslaha ta da'awa na gaba da zauna a wajen akwai maslaha na cewa idan ba mu rayuwa a wajen waje ne da musulmai ke bukatan a saboda wato strategic plan plan da ake bukata ana bukatar musulmai su rika rayuwa a wajen gabar kamar waje ne da ake dakun abokan gaba sai aka ce ku rika rayuwa a wajen ko musulmai a wajen wani babu ne maslaha ce banda shi kuma sai bukata da ake da shi bukata kamar misali yana da bukatar cin abinci kamar yanzu mutane da yawa da suke wato kamar wani hanya suke zuwa turai wani bukata ce ta yunwa ke kai su annabi ya ko shi ma ba bukata ce ta abinci ya kashe ya kashe masa masa kan ba ai ba bukata ce ta addini ba wanda addini sai zana aure shi amma duk da haka sai annabi sai kira shi mai amsa kiransa haka annabin Allah ne sana ka wannan in akwai bukata ko larura ko maslaha wannan babu laifi za ka mutum zai iya rayuwa a daular da take ba daula ta musulma ba tana ruba da dokar da ba ta musulunci ba abu na biyu shine kuma a ya halatta mutum ya aiki a karkashin wani tsari wanda ba na musulunci ba Allah ta'ala cewa ma kana li akhudha akhahu fi dinil malik fi shari'atil malik fi addinin sarkin shari'arsa don haka yanzu idan wani ya ga ce shi ne bukadiya ya zo ya kakaba mana ita dole a fahimta anan ba muna cewa mu da bukadiya wajibi a kai mu da musulmai mu ga yadda za mu mutum kuɗi ta kuma za mu rika wato ma'amala da bukadiya ne muna tsananta wannan shi ne ka'idar ajiyar ko duk wani musulmi amma idan ta riga ta faru ya zamu da ita shi ne zarce magana a ya halatta a doka ta demokuraɗiyya ko doka ta wata ƙasa in ce zan je ne aiki ƙarƙashin wani dokar wannan babu wani abin da wato wato ya haramta haka mutukar zan iya kiyaye addini na mutukar zan iya kiyaye addini na mutukar kuma zan iya kiyaye wato mutunci sauran musulmai to ya halatta in je in yi aiki a wannan wajen wato ka in je in fara cikin haramun kar kuma in je ana wato hada baki da ke ana kalla zama musulmai ya zama da kai ake ake ake hada baki a zo a zauna a ci gaba da wasu rahoto kan yan uwanka ka bayar kuma sai daga baya a zo a dirka ce suna azaba kaga babu maslaha yanzu kaga kai abin da kake aiki ne musu amma kuma kana kana taimakon kafirai ne akan musulunci wannan ba wanda zai ce ka haka amma ya zama mutum zai yi yayi aikin wataƙila akwai wata masana ta addini na kiyaye addini ko kiyaye hakokin musulmai ko kuma a shi wato yana bukatar wani kayan masarufi da kashe kowa da kowa yana aiki shi ma shi fadai zai aiki a yi ya yi a biya shi wannan babu laifi kamar da su ma kafar ai suna mana aiki da haka mun ma idan mun je mun musu aiki mun musu sakatare ne mun musu wasu abubuwa yadda na wato abin da wannan ci a kansa wannan babu laifi don haka masu cewa a usadu kuma da aikin aikin nidda aikin minista na na na harkar wato kwamfuta da sauransu fantami da ya je waɗan halittarsa ya je a jale shi da ya ji ya gani zai iya saka jale shi da ya aikinsa wane ba shi kashin gokansa ba lokacin ka biya mutu lafi sun kashin gokansa ne ya je ya kashin gokansa ya je kuma a kashin gokansa aka ba shi in ya zo ma cikin ikon allah a da bismillahi da uzu billahi in yayi da kake abinsa su ko suna nasara ta dan duwa da wanda saban su ba su iya faɗa ba Allah ya taimaki musulunci da musulmai saboda ka duk wanda ya je ya ce zai yi aiki ƙarƙashin wata tsari ko wani tsari wanda ke ba na musulunci ba amma zai iya shayin addinin shi wannan babu laifi annabi su yayi haka annabi su yayi haka kuma an gani wannan babu laifi a kuma ya halatta in je in yi aiki ba kafirai saboda in kiyaye wato kabaya na musulunci na musulmai wasu abubuwa da ya shafi musulunci wanda idan ban je wajen ba al'umma ta gaba ta takayyara to sai in je wajen zan iya dan tare musulunci wani abu koyaya wataƙila karin da ake musulunci ƙarshen kashi ɗari kashi talatin talatin da biyar arba'in zan iya danne musulunci a wannan wajen ya halatta zai yi wani aiki ko da kuwa a zahiri za a gani za a ga kamar wato ina musu ina wato kamar aiki ne mutukar dai akwai wannan ma'anar ya halatta kaga mu'minu ali fir'auna ai da yaje Allah ta'ala da ya bamu labari ya tubi imanahu yana kiya yana wani koyar imaninsa amma ya daina mushi aiki ko ta daga haka a hakan amma kuma shi wata kila tsammanin sa yana jin cewa watakila zai iya kare su masu sa annabi annabi musa shi yasa ma lokacin da ji labarin cewa a annabi musa an fara yake za a kashe shi ya ce a daƙasun rasulun an yaku da rabbi allah yanzu za ku kashe wani mutum ya ce ubangiji na shine allah kaga ana sai wato imanin sa ya bayyana to shi ma kai ma kai in ka je kana ma wanda ba su kafirai aiki da an ga an zo za ta ba za ta ba addinin ka sai ka imani ya bayyana ba wai ka je abuja in zaka ce in zaka in zaka ja wasu abubuwa na musulunci sai a ce a kuka da kofa ba to kaga wannan an ja tura kawai mata maza ne bare ka dawo gida mu ci gaba da lallabawa haka ka bari a tura jari da yawa haka aka ce da yawa su an ce in sun je su abujan wai in za a ce Allah Allah Allah ko za a ce za a je a sallah sai a ce a kuka da ko ina kuma to ba san me ka yi ba duk harka duniyar ka da wane wane ya maka laifi a a fati ko ce za ku kore shi duk magana ya zama ya zama wato iska ce amma an zara magana addini kun kace a kulle kofa wani ya ja shekara kaza da kaza a sai din bai kaba cewa komai ba an kawo an ta magana musulunci kuma har yanzu maganan maganan auren jinsi ba fa da yana shi ba an an lankwashe ne an gawo an gawo a natradi ga natradi ya ci ke sai aka lankwashe bayan wani lokaci kuma shekara biyar goma za ka dawo da shi a bude a gani a ga kun shirya in mun shirya ba sai a kara dan ba kulle shi haka za a sai dawo da shi a haka amma ba manta ba lokacin obama a sun ce ba za su za su rage ba a najeriya da sauran wasu kasashe da suka ce za su haramta auren jinsi za su daina ba su wasu abubuwa da ake ba su na na tallafi suna faɗa haka kuma wannan ba wai an daina shi ne ba wala ka amfanin ka in ka yanka ka kiyaye musulunci in kuma za ka kiyaye musulunci ba to ba za ka kiyaye ka tsere imanin ka kamar shi kawai ka zo ka zauna ka rayu da dan naira goma naira ashirin da muke rayuwa ka huta ka tsaya da imanin ka abu na uku da malamai ke fara daga cikin wakafa da ya kamata a fahimta shine wato halaccin in tashi in hijira zuwa garin da ba na musulunci ba idan akwai maslaha na addini ko kuma na rayuwa maslaha ta addini shine zan je in da'awa a wajen ko zan je inda nake rayuwa a nan an takura da an hana na addini amma a can wata ƙasa mun ji cewa su suna barin kowa ya addini sa sai mu dauki fatawan manzon Allah inna biha malikan la yuzlamu an-nasu 'indahu a nan akwai wani sarki da ba a zalunta kowa a wajensa sai mu daga mu a wannan ƙasa da ƙasa da maka sun sura bane kowa addini shi mu je nan kuma suka hada mu addini shi kenan sai mu jani kaga wannan masalahar addini kenan sai masalahar rayuwa rayuwa ta yi kunci inda kuke babu abinci a dole ku matsa annabi ya kuma yayi haka a yanzu mun gani annabi ya kuma yayi annabi yusuf yayi a kuma wannan ba zai ba zai ba zai zama hujja ba kasan nan yanzu wani sai ya ce ai wannan kana maganan annabi ya kuma ai wannan wato shari'a su ce in ba shari'a mu ba annabi ya kuma ba a ce su su fadi su ba annabi su sujada ba da da shi yan uwansa wannan a shari'a su ce amma mu ba shari'a mu ba sai mu ce eh wannan kaga shari'a mu ta zo ta hana wannan abin da kake faɗa kai amma wannan bayan ubangiji ya faɗa sai ce walaqad kana fi qasmi ibatun ulul albab kashi kaga ba mu kisa ne saboda ku dauri zina kuma ya je da kuma ka'idoji na shari'a mu saboda gashi musulman habasha da sauransu duk ka'idojin musulmai na musulunci da ka'idojin shari'a ya dace da wannan tafiya sai ka babu wani abin da zai sa ba za mu tsabaka wannan ba ba kuma za mu yi la'akari da shi ba a to kuma haka in mutum zai rayuwa to karkashin hukunci wanda ba na musulunci ba kada wani je ya ce mun ce ya halatta je turai saboda ya samu ba ba shi ma dai sana'a da ne ba wai muna son mu fada a kai tsaye ne ba na ka yi zuwa turai ka je da sana'a ko saboda matsala ta addini amma dai akwai sharɗai daga ciki akwai wajibi a same ka za ka iya muwarsan addinin ka za ka iya yi sallah ka da azumin ka ba ka je ta kuma duk abubuwa ba ka iya yi ba kamar da wasu shekarun baya aka rika samu a wasu garuruwa aka rika samu sama a addini musamman a faransa faransa ne kusan 2004 har zuwa 2011 duk bayan wani shekara duk wani lokaci duk bayan wasu watanni ba sai su karasa wasu abubuwa manya-manya wato akan wato musulmai tun daga haramta hijabi tun daga haramta wato sa shiga public waje public haka inda za a zauna nan waje ka ce babba masallaci ko lokacin azhar yayi bari sallah a domin dai ka je wajen aikin ka sai ka tsaya ka bari sai ka koma gida sai ka wasu guda biyar flat su suka suke yi da kuma wato a daidai lokacin da da kai za a hana ka a ce kar ka sa hijabi kar ka sa kaza kar ka kaza kar ka addinin ka kar ka ce har ma sha Allah faransa Allah ya kyauta karka ce har ma sha Allah karka daga kawo su abubuwa na musulunci da yawa daidai lokacin kuma za a bari wato a ba da dama wanda ba musulmai ba su ta zagin addini su duka zane-zane suna zana maza'ala da mamaya a rawaninsa kukan wannan za ku tuna shekarun bayan sun da aka samu cani ebdo wannan harin da wannan mata suka kai a wannan shi ne abu dalilin da ya kawo shi wannan ya je ya yi karkito na maza'ala ya kuma yi batanci to kuma ya zo ya zo suna wucewa suna wucewa kuma suna ganin shi gashi nan tsokar jin yana yana son kukunsa kuma gobe ma zai ƙara wani to shi kawai yara matasa suka gaba su ɗauki mataki kar kuma ta kuma matasan nan ba garin musulunci suka suka tashi ba can aka haife su faransa tunani ne irin nasu dama faransa in gaji ana revolution dama daga daga nan kuɗi samu da feminism da revolution duk a can ake samu shi wato juyin juyin hali a tashi a neman yanci da ake faɗa to dan a can suka suka koyo to kuma tun da ku suka ko koya musu kaga shi kenan sai suka tashi suka je suka suka kakkashe waɗannan mutane wannan ba wai dai abin da suka yi ba amma dai ina son a fahimci cewa wato su ma wani abu ne tun kuɗa zuwa ga haka Allah ta'ala ya kyauta to kuma kawo ba malamai ne ba yara ne kanana matasa yadda kimin diga kawai ya harba waɗannan mutane saboda an maɗa musu tun a secondary school an maɗa mushi in zai zo zauna ga shi musulmi wancan ba musulman ba musulmi ba shi sai a ba su wasu wasu alfabarin waɗancan su kuma shi kuma a dinga matsa mushi duk inda zai je an ta tattaje shi tattaje shi kenan a kusan abin da AP suka fitar na Amurka suka ce daga cikin abin da wato a yadda ake tafi information a cikin masallatan musulmai a lokacin lokacin da aka wannan 9/11 ya zama hatta masallatin da abin da kuke a masallacin da ana ganin to ba abin bai tsaya haka ba har abin da suke a cikin gida mutum zai tafi da ana ganin sa to abin da ya muni ma zai kwanta da iyalinsa kuma ana ganin sa in sun gada ma su iya dawo da wannan hoton ka gani ga kurkuru to AB da suke fitar da wannan wato wannan wato wannan wato gaka sai suke cewa kuma kuma Amurka ba ta taɓa fito da wani alama na ta'addanci da hanyar wannan hanyar ba da bisa ake yi saboda duk kawai ana sa aka ba musulunci wani abu ba a taba samun wani wanda ke dan ta'adda ne ba a wannan masallatan da ake yi kiran addini a cikin wannan masallatan turai ba a taba samu sai dai wani kawai ya je kawai an da wasu da dame shi sai ya je ya kawo ya kawo su doka amma wannan eh suka faɗa ka suka kansu kafara saboda haka wato shi sha'anin addini hakuri ake in haka je wasu wasu wurare to ko ina za ka ga ma za ku tsaya wani ku taimu ku gani ku je wajen malamai su ba ku fatawa me za ku yi wanda yake alheri idan ya zama ba za a ba samu dama za a yi baki ɗaya ba a garin da kuka je wanda ba na musulunci ba a to kaga dole a hijira dole ka tashi a hijira in kaje ba za ka yi addinin ka ba to dole a hijira wanda kuma ya faru kusan 1920s ai ya faru lokacin da aka zo aka yi abolition caliphate aka aka tunkuɗe daular Osmaniya wanda shi ne ƙarshen caliphate a musulunci 1924 25 26 haka aka je aka tunkuɗe wannan caliphate to daga baya ai an zo an ce a daina kiran sallah da larabci a daina sa hijabi kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk aka dinga wa ishara musulunci daga gabashin turai duk lokacin da musulunci ya biya wa gabashin turai to ai a nan ne aka dinga samu wato wato hijira hijira daga a cikin daga turkiya wasu suka dawo kasashen larabawa daga su albania da sauransu albani da kuma daga su albani dalilin hijira su ne koma sham saboda can garin da su na albania an ce ba za a sa hijabi ba za a kaza ba ba mashi kuma malami sai gaba da dawo siriya to in ba za ka iya yin addinin ka ba sai ka shiga hijira wannan dole ka tashi a hijira ba zai wace za a zauna haka nan a cikin rayuwa na kaskanci ba kuma kuma za a iya yi ba sannan kuma daga cikin sharadan dole in za ka rayu a gari na nan da ba da musulmai ba a samu ulu ba kiyaye kauna an fasada bil afu dole a tsakanin ku a samu wanda suke wato suna tsayuwa da umarni da kyawawa da hali da mummuna ana sa mu juna ido ana mu juna nasiha kana ce ana sa ana wato rayuwa na sa ido sa ido dole ne musulunci ba da za ka ce za a rayu ba mu sa ido ka zo ka wuce kawai haka ka wuce da mace da ba mu gane ta ba dole mu tambaye ka ya wannan lafiya mataka ce wala tambaye ka wannan sa ido ne na addini dole a sa ido wannan abin da muke na Hausawa a ce ba Hausa ce sa ido ko dan Arewa ce sa ido wannan daidai aka yi daidai aka yi in ka je wani inda ba ba mu ba za ka abin yayi yawa wani zai zo kawai ka san ba wata shi bane ba komai ne zo da cin mutane hudu hudu biyar da shiga da su kuma ya fito da su ai ba mutunci kuma saboda ka dole a sa ido shi kuma wato yin hukunci a mutum ce zai kai hukunci zuwa ga zuwa ga dastu shi ne constitution da ake fada ka zama shi ma ana cewa constitution da hudu da hudu to wannan shi ma ba ba ba shi ma wannan da an bi sinan manzo Allah da ya warkar duk wannan abubuwan kun ga dai ƴan uwa abin da yake son a gane ba to baka daka mu wannan nasi kawai ka dinga kallon nasin da ido daya dole ka ware ido idan naka ma in babu in abun yana maka wannan garara garara ka sa gilashi in ba ka gani ka ko wani mai gani ya gaya maka saboda haka a nan idan constitution ya zama an gina shi ne galibi akan Qur'ani da Sunna kawai sun dai ga maka dokoki da saboda sauƙaƙe dokar kaza shi ne kaza dokar kaza irin kamar Saudiya misali to dai sun gina abubuwan sai aka kitabu wa Sunna kawai dai sun ga maka cewa dokar kaza to ba idan mace da fitin ka ai da kake karantawa a biyu an ce in wanda ya kaza hukunci shi kaza wanda ya kaza hukunci shi kaza ai shine to da ka a da constitution shi ma da ya zama ya dace da Qur'ani da Sunna wannan kai da zaka amsa ba za ka ce an sa maka wani sabon addini ba wani sabon addini bayan dai wato fasara addini da aka aka maka a wajen in kuma bai dace da addini ka baki dai ba amma a wato shi yana magana akan akhlaqiyya ne moral persuasion ne galibi a cikin sa abin da ce ake ce masu moral persuasion abubuwa na gaskiya amana nagarta mutunci irin abin da kawai kusa sun yi shafa ke bai shafa wasu abubuwa ban da wannan ba shi ma wannan wasu abubuwa ne da duk insaniya ce duk mututaka ce mun yi tufaki dukan mu za mu yi tufaki akan wannan don kuma ya garwaya ne akwai abin da ke daidai ne akwai abin da ba daidai ba to shi kenan za mu rayu muna tare da inda ke daidan inda ke ba daidai ba kuma shi kenan kuma shi a nan muke da wato jan layi jan biro a kansa ba shi kenan ba an riga wato an riga an gama an gama magana da ba za ka zo ka yi hukunci baki ɗaya ba ka ce ka ai wannan kawai ba da hukunci baki ɗaya ko ka ce duk wanda ke hukunci karkashin wannan ya zama kafiri saboda haka idan a cikin shi akwai wani abu na kafirci su musulmai su ne suna da ƙarfi za su gyara su abu su to mu wannan da aka ce sai da aure mutum da auren mace ɗayan nan a to mu gaskiya addinin mace huɗa ke yi saboda haka wannan a share shi mu ne mu ne majority mu ne 70% a wannan ƙasa saboda haka sai a yi haƙuri in ba ka ba to sai da a raba kowa da kowa da ya hukuncinsa to wannan kuma sai a ce kuma an yi tsawon addini wannan ba za a faɗa haka ba haka kuma idan ya kasance in ya kasance wato ba mu da ƙarfi ko kuma ya zama a muna da ƙarfi amma mutum ya zama saboda tsabar zalunci kawai zai yi sai aiki da shi zalunci kuma kuma fasikanci yanzu misali a za ka iya zuwa wurin wani wurin wani alƙali sai ce ni zai maka amfani ba ka daga musulunci ba ma sai ce zai musulunci shi ba ruwan shi shi ne maka hukunci da hukuncin wancan constitution na wanda kuma ba doka ce ta musulunci ba to amma shi yayi haka ne ba wai nan bai ji da qur'ani da sunna ba a wani amma yana jin hukuncin ka ne wata bila kuna da wani tsama ci tsakanin ku yake sanya sai ya tantance ɗinka kaga wannan yayi zalunci ne ba za ka ce ya ya musulunci ba yadda abin da yayi wannan ba daidai ne ba kuma wannan ya ɗabbaka kafirci ne amma ba za ka ce kuma shi din kafiri ne ba saboda yayi saboda zalunci ya yadda ba halattawa ya ba yanzu ya yadda abin da ya zo shi haramu haka zalika idan aka ba musulmai ne wani lokacin ai sai da cewa shan giya haramun ne amma da zai sha saboda fasikanci ne nan ya jawo ya jawo shi ba wai ba wani abu bane ba fasikanci ne saboda haka yanzu rashin musulmi fasiki musulmi wani mai tawayyan imani amma ba za ka ce kawai dan ya je ya yi yana aiki da constitution ba ka ce yanzu ya riga ya abin nan haka zalika wanda yake aiki da wanda yake katu katu na boko a ciki akwai abubuwa da aka aka gwamutsa to idan ya zama musulunci musulunci shi ke rinjaye a wajen shi ke da sai mu canja in ya zama musulunci ke rinjaye ba muna kafaɗa da kafaɗa ne to shi kenan a wannan lokaci za mu je mu zauna ne mu ga malaman mu ƙulu ga kiyya mai ya fata wasu a wannan waje ba kai kadai kalba kalama sha biyu ba kalba ka roɓe ba kai kadai ake fata wanka ce kai haramun a duk sauran malamai suna cewa a iya zuwa a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma a kawo gyara a yi kaza kaza kaza kaza a kawo gyara kuma a ta kawo gyaran nan kusan a lokacin da malaysia ta fito da islamization of knowledge to na tsammanin dai najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasa da aka amshi wannan concept sosai aka ta kokari wajen sai musulunci abubuwa da wurare daban-daban da likitoci ne da ina ne ina ne sai an sami ustazai ma masu gelen wando kuma suna suna likitanci sana kamar nan an samu canji kowa da kan samu canji ba dan an zo an sami dan saura kiris dan da ba dan an samu matsalan wannan rigimin ba saura kiris wallahi wallahi wata kila sai da kuji an ce wani wani katafaren mai addini ne ya zama shugaban kasa saboda lokacin an fara wannan tsoron kowa da kowa da al'umma ta koma ba ta sauraron kowa sai malamai malaman nan kuma duka sun riga sun ce ku tashi ku je katun boko dan tun mun je mun kai katun boko nan a cikin mu akwai abokan burjik likitoci ne yanzu wasu nasu ne wasu kaza wasu kaza wasu kaza kuma me ya jawo a masallaci aka gaya mana wa'azi aka gaya mana aka ce mu tashi mu je katun boko haka aka yi haka aka yi akwai a zariya akwai dan RCP Muslim Liberation Course Program ba ba ba wani kuma makaranta da ba su da program ba kuma wani ma'aikata da ke tsammani yanzu da za a rasa dan arziki wanda yake aiki a wajen kuma ya kawai ta fara ne kawai daga kawai suka jiri dan lesin da ake da sauransu da sauransu kaga mace ba zama ake ba lokacin ya a saboda haka idan idan mai zama bato karfin mu daya da suka fara ko kuma ya zama ba wai mun bi su yawa amma da kadan amma suna da wasu masu mara musu baya kafirin duniya yanzu ka duba gani kaduna ne an fi su yawan amma kuma kafin duniya suna mara musu baya suna ganin kamar kan daidai suke da mu a karfin ba to kaga yin wani ne zaka zo ka ce ko zaka za ku rigima ai ba lokacin rigima ne yanzu ba yanzu babban makamin ka shine ilimin ka kai tarbiyya tukuna a samu imani a samu hijira musulmai su zama suna kawarce wa- wato sabon Allah daga nan sai a samu addini sai a samu addini ya yi amma kuma ba ka ce wai a zo a fito ba ka je ka kira sai ka ce wa- wa- wani wani mai kusa kaho ka ce a zo a fito ko a hau titi wannan ba za a ji ba inda za a je a haka malamai suka ce ba inda za a je haka in kuma an fi mu karfi wannan haƙuri haƙuri ne kawai wannan ba ko ba a san aji amma dole haka za a yi manzana da yake maka an bi shi ƙarfi ne yayi haƙuri yayi haƙuri yayi in an bi ka ƙarfi haƙuri za ka yi nan magana ka ce bari mu fito sai dai a kashe mu ko ta wane ko ta waraye wannan ba inda addini ya saka haƙuri manzo Allah ya ce kai in an bi ka ƙarfi tsaya kai haƙuri kuma idan za ka zo ba wai mu addinin musulunci da ana dan uwa da yawa ina jin suna ji in ana hirar su su ce ai ba mu san yancin bane ya kamata mu fito ciki mu ta karadewa mu addinin babu babu wannan fa gaskiya mu addinin mu ba ka tsayawa ka ce wai da da babba da shi- da karami da mace da namiji da mai hankali da ba mai hankali ba da mai kacin addini da wanda bai kacin addini ba a fito kawai a tare kawai a gwamutse a je a nemi yanci tare yadda faransa suka yi babu wannan addinin musulunci addinin musulunci kirki ne zaka zo ka zauna ne ku sami waye yafi ilimi a wajen ku waye yafi jagoranci waye ke da influence su ma ana dauko su wace tasiri ko tasiri na kuɗi ko tasiri na mulki to duka za a zo a zauna a shura sai a zo a samu manyan masu hankalin cikin ku su ga za a yi wata wata wata mafita su tarin ku su ma kuma a dinga bin goma da bai sai an bi malamai akan wani mafita ne kamar da na gaya muku sha'anin addini ba ka zuwa ka kawo ka kawo wato solution a karan kanka kai dole ka rika kowa zuwa wurin wato malamai da kuma nasoshi da aka baka larabawa suna cewa la yasulu min nasa fawda la sarata lahu wa la sarata idza juhalukum sadu wal baytu la yubtala illa lahu amadun wa la imada idza lam tursa autadu fa in tajamma autadun wa amilatun lima'sharin malagul amra alladhi kadu wannan wani a wani a suke cewa la yasluhun nasa fawwa la sarata lahu ba abin da yake iya rike jama'a ka ce wai ka je kowa da kowa a fita a samu fawwa a samu yawutsi a ce ana neman yanci a haka to wannan ba a samun haka ba a samun haka ba su da ma- jagorori ku ce za mu to neman yanci ba a samun haka ba a taɓa samun haka ba sai da a samu shiri ta kawai ya ce wala sarata idza juhaluhum sadu kuma ba za su sami ba ba su da jagora in jahilai suka sa a- a sama eh kaga mun kamar ne yanzu da- da a sa jahilai a sama Allah ya ko ina ba saboda ana ta kawo polisi polisi ya ci ya shi mewa ba wato ba kama hannun yaro wanda bai kai ya kawo ainihin yi ma zai gane cewa wannan ba ba da hanyar ilimi ba wa wala sarata idza juhaluhum sadu in kwasa jahilai suke sama sama jahilai wato ba wai dole sai masu ilimin addini ba a'a ya wani abu na rayuwa experience na rayuwa da kuma dan wani sirki na addinin ko yaya wani ya ishe shi eh shine ke cewa wal baitu la yuftana illa lahu amadu ai ba a gina wato gida sai da gishiki wala imada idan lam tusa autadu shi wani shi ba a yi sai da azara ko sai a sa azara ka gina zai tsaya wa in ta fahimta jama'a autadun wa amida li ma'sharin balahu al'amran alladhi kadu in aka samu ginshiki aka samu azara shi ke kaga ta gini da mike an samu malamai an samu jagorori masu kyau masu experience masu shekaru ba wai yara kanana ba duk waɗannan ba gemun nan ba ba- ba fari a cikin ba fari ko daya sai baki ka ce wai kai za ka shiga gaba gaba ga manya wato wanda suka gaje suka ga yau suna wajen a sai ka kyale su su shiga ciki wannan shine abin da ya kamata ina ganin kamar lokaci yayi ko saboda haka wato a takaice ne shi ita demokradiyya din wannan demokradiyya ko mu je mu ce za mu je mu ga wajen wato a constitution su yi mana hukunci ko mu ce za mu je mu karatun boko boko din na zamani wayewa kai da zamani idan abinda addini mu ya mara masa baya na adalci sai mu karba abinda addini mu ya haramta sai mu haramta idan mutum ya fada ka- ya fada cikin haramun ya fada cikin wani abu da ke ka da kafirci ne da larura to wannan in dai akwai larura akwai hujja wanda babu laifi Allah ta'ala ya faɗa mana cewa fa man qurra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim saboda haka in dai a cikin larura ne mutum ya fada wani abin da yake ana haramun ne wanda ba za a ce masa dame ba larura kowace sunta larura annabi Ammar bin Yasir a cikin larura sai gashi an ce ya bar kafirci amma ya faɗa kuma wannan ba ce ya zama kafirin ba in kuma ya yi ne saboda wato idan ya yi saboda fasikanci ne fasikanci fita daga wato biyayya ga Allah ta'ala ko saboda zalunci to wannan sai da ka ce mashi musulmi ne mai tawayen imani amma ba za ka ce mashi kafiri ba bayan da ka ce kawai dan ya- kawai yayi imani yayi aiki da wani constitution ya ce ya nemo hakkin sa ka ce ai shi kenan abin da ya so na shi kafirci kuma ya fita musulunci da shi da gidansa da duk wani- duk masu kaza da abokan mu haka wasu daga wasu suka tinke suka ma iyayen su kau- kaura wallahi abokan mu tare muke da su a neman ilimi a lokacin tare muke da su wasu su muna sa musu rai kwarai da gaske amma an ja sun je sun yi kaura ma iyayen su sun ce iyayen su kafirai ne an ci da su da haramun sau dan ba musu na aikin gwamnati ko a ce musu kafirci ne abokanmu da yawa wasu haka aka- haka ya faru haka ya faru mu ba duk ba mu da wani da'awar da Allah ya ta'ala ya haska mana to a lokacin mun fahimci wannan muhabiya ko ba da mu ba eh da ma kasan kuma wanda yake dan boko ma ka lokace mishi abin da ya imani da shi ai ba zai ba zai ba zai amsa ba saboda haka idan mutum ya ah, ya fada cikin abin da yake larura ko abin da ya yi saboda zalunci ko fasikanci wannan amma in dai ya yarda cewa musulunci shine ya kamata kuma shine har yanzu abin da yake ya kamata ya jagoranci to wani sai ka ce mumuni ne mai tawayen imani ba za ka kira shi kafiri ba in ka kira shi kafiri to ba ka da wato salaf ba ka da magabaci a qur'ani ko sunna ko kuma abin da ya kama da wannan maganganu na maganganu na magabata wannan ba ka da shi to ina ganin abin nan. to to to insha Allah ina ganin kamar sun da lokaci yayi kuma gashi an mata ƙara ga an shigo Ba- magana bata ƙara ba bata ƙare ba akwai ta'i insha Allah za mu ƙara sa idan muka tashi haduwa wani sati abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ji mana wata kila za a je mu- yau ana tafara wasu maganganu dole a faɗa kamar yadda na faɗa wannan babu nasiha ne matasa da yawa daga cikin mu wata abinda ta kila abinda ya dame mu saboda abokan mu da aka suka shiga wannan ba- wannan ah, yanayi mu akwai abokan mu tare muke da su a harkar neman ilimi muna sa musu rai mun sa musu rai kwarai da gaske tare ake da su tare ake muzakara na ilimi za za a yi bayan dalili me ka hadace ni ma an hadace mu fada tare tare muke neman ilimin ilimin boko da su ilimin addini tare muke tashi mu je mu ne ba wani ya tashi ko ya je ya kifa shi ba daidai ba ya bar- sun sun bar sun bar wannan hanya sun shiga kuma tun daga lokacin rayuwar ta barkaci wasu ba a gansu ba wasu sun mutu wasu kuma da an dawo rayuwar ba ta kyau ba saboda ka dole matasa ƴan uwan matasa ku tashi ku karatu magana ku ce wai wani zai zo ya kawo muku doka ta nazila sabuwar fatawa ba shi yafi kowa ilimi ba ba shi yafi kowa tsoron Allah ba ba shi yafi zaka duniya ya ga experience ba hasali a lokacin da yake faɗa ma ba in yin ne da shi ba fari ba amma ya zai kawo fatawa sabuwa to dole ya kawo dalilin sa qur'ani ko sunna in kuma ba haka ba dole abin da ya zo da shi sai shi bata wannan bai kare ba saboda ko su ɗan abubuwa da zamu dan kara abin da muka taji Allah ya bamu dace abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa ruwa mai amfani Allah ta'ala ya azurta mu wannan matsi da muke fama a wannan ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana sauki wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya saka da ni.
الله أكبر